أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in sati da ya gabata kan mu mance yau dai muna sha uku ga watan muharram hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan takwas miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sha biyu ko sha biyu ga watan takwas sati da ya gabata muna kan babi na arba'in da biyu babu fadl birri asdika abi wal um wal aqarib wa zawjati wa sa'ir man yundabu ikram babi wanda yake bayanin biyayya da kyautatawa ga abokan mahaifa da uwa mahaifi da uwa da makusanta da mata da sauran dukkan wanda ya kamata a girmama kuma mun karanci wannan babi daga farkon shi har ƙarshen shi za mu tashi a yau insha Allah kan babu ikrami ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa bayani fadlihim babi wanda yake bayani akan girmama iyallan manzon Allah sallallahu alaihi sallama da dangin shi matan shi da diyan shi da dukkan wanda suke da dangantaka ta kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne tilas ne musulmi a mutum matsayin shi musulmi ya girmama su ya mutunta su ya ba su darajar da Allah madaukake ya ba su kadda ya sake wulakantar da su domin wannan bangare ne na akida wa bayanu fadlihim da bayanin falalar da Allah madaukaki ya musu ya ishe su falala bayan imani da suka yi da Allah da manzo dangantaka su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى الله غبانا haka malam yayi ta'liki akan nan qala shaykh abdul abdul muhsin al abbad al badr hafizahu allah ahlu sunnati wal jamaati yuhibbuna ahla baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahlu sunna wal jamaa suna son iyallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran dangin shi ومن كان منهم صحابيا يحبونه لصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وندا suka kasance daga cikin wanda ya kasance daga cikin sahabbai ne to ahlu sunna suna son shi domin abokantakan mazala sallallahu alaihi wasallama da yayi kuma domin kusancin shi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai dangantaka ta jini da shi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam kenan nan ahlus sunna suna son wanda yake da alaka da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangare ta bangare in ya kasance sahabi ne suna son shi saboda abokantaka da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin wannan ma matsayi ne girma ne matsayi ne mai girma a ce ka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kasance almajirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kasance wanda zai agazawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da habbakar da wannan addini wannan matsayi ne ba karami ba sannan kuma matsayi na biyu kusancin da suke da alaƙar da wannan mutum yake da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man kana minhum ghairu sahabi wanda ya kasance ba sahabi bane ba fa innahum yuhibbunahu li imanihi wa taqwahu idza kana min almu'minin wanda kuma ya kasance ba sahabi bane ba ahlus sunna suna san shi domin imanin shi da tsoron Allah shi in ya kasance daga mu'minai masu tsoron Allah wa yuhibbunahu aidan li qurbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma suna san shi domin kusancin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fahum yasiruna fi aqidatihim tibqan lima ta'ti bihi an-nusus kinan ahlus sunna wal jamaa suna tahiyya suna tahiyya ne a cikin aqidarsu dacewa da abinda nususi na alqur'ani da sunna suka zo da shi tibqan wanda babu bambanci yanda yake haka yake mana ya fara bude wannan babe da ayoyi kamar yadda ya zamanto al'adar shi ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tatheera innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ba abinda Allah madaukaki yake so da ku game da dokokin da ya kafa na su ne kawai ya tahiyar da rijis duk abin da ya zamanto kazanta ne abin da ya zamanto dauda ne wanda bai dace ba a raba shi da wani mumini to Allah madaukaki ya nihi ya kuzi ta yadda wannan kazanta da dauda akan ku mutanen dangin manzala sallallahu alaihi wasallama da iyalan shi da diyan shi da matan shi wa yutahhirakum tathira kuma ya tsarkakar da ku tsarkakaswa wannan kuma aya ta zo akan tahiya magana ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub dukkan wanda zai girmama wata sha'ira wata alama ta addini to wannan na daga tsoron Allah abinda zuciya ta kumshi na tsoron Allah kuma tabbat dangantakar mazala sallallahu alaihi sallama alama ce sha'ira ce daga cikin sha'irori ko alamomi na addini wa an yazid bin hayyan qala an samu wannan hadisi daga yazid da hayyan qala in talaqtu ana wa husain bin sabra na tahi na tashi da ni da husain dan sabra wa amr bin muslim da amr dan muslim ila zaid bin arqam ya zuwa zaid dan arqam radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi falamma jalasna ilaihi lokacin da muka zamna wajen Zaid dan Arqam qala lahu Husayn sai Husayn ya ce mishi laqad laqita ya Zaid khairan kathira lalle kai Zaid ka gamu da alkhairi mai yawa ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ga manzo Allah wanda tsira da mutum Allah ya kara tabbata gare shi ido da ido وسمعت حديثه كاجي زنچن manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وغزوت معه كاي ياكي tare da shi sallallahu alaihi wasallam وصليت خلفه كاي صلى bayan shi laqad laqita ya zaid khairan kathira kika ya zaid kai ka gamu da alkhairi mai yawa kuma tabbata ya gamu da alkhairi mai yawa حدثنا يا زيد ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka zantar da mu ya zai da abin da ka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanda tabi'ai suke neman ilimi abin da ya dame su al'amari na addini da abin da suka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ibn ya ibn akhi ya kai dan dan uwana wallahi ina rantsuwa da Allah laqad kabirtu sai kaburat sunni nan kabirat kaburat ne laqad kaburat sinni shekaruna sun ja na tsuha wa qaduma ahdi kuma fa alqawlina ya gabato iya nihin ajalin shi dukkan wanda ya tsuha ana kyauta ana kyautata mai mutuwa kusa sabanin wanda ya zo duk da cewa al'amarin ba haka bane ba to amma an yi ganin mutuwa a tsoho a tsoho game da saurayi walastu wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma na mance wani abin da na kiyaye shi na har da ci shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shekaru nam fama haddathtukum faqbulu abinda na zantar da ku to ku karbe shi wa mala fala tukallifuni abinda kuma ban zantar da ku shi ba to kada ku dora min nauyin sai na zantar da ku shi ثم قال سنيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قام سنيتي مزالا صلى الله عليه وسلم يا تاشي يوما وترانا فينا خطيبا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة يا تاشي tsakaninmu iya mai khutba a wata kabila ma iya zuwa da ma'anar kabila kuma iya zuwa da ma'anar yanki unguwa yuda humma wurin nan wanda ake kiran shi ana ce mai humma baina makka ta wal madina iya tsakanin makka da madina fa hamidallah ya gode wa Allah kuma wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai wa mutane magana a shi sai yayi godiya ga Allah ya jinjina wa Allah madaukaki zai ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wani tubu ilai har zuwa ƙarshe fahamidallah ya gode wa Allah wa asna alaihi ya yaba Allah madaukaki wa wa'aza kuma ya yi wa'azi wa zakkara ya tunatar da mutane sun maƙala sannan ya ce amma ba'adu bayan haka ala ayyuhan nasu ku saurara ya ku mutane fa inna ma ana basharun ni wa mutum ne ba mala'ika ba ne ba ba rana ba hasken rana ba ne ba mutum ne yushaku an ya atiya rasulu rabbi faujib kiris ya yi saura manzo na Allah ya zo mun in karba mashi yanayin mala'ika mutuwa babu zancen in karba mashi wannan kira wa ana tarikun fikum thaqalaini ni kuma na bara muku abu biyu na bar abu biyu cikin ku wanda suke da nauyi da girma awwalahuma kitab Allah in ya sa awwaluhuma ya dauki su kan mubtada kuma ya ce awwalahuma tarikun fikum thaqalaini sai zamanto badal ne akan thaqalaini na bara muku na farkonsu shi ne littafin Allah maɗaukaki fihin huda wannu a cikin alkur'ani cikin shi ke da shiriwa da haske din mai neman shiriwa da tafarki da haske to yi dunguma alkur'ani mai girma a bisa karanta suwa ta mazala sallallahu alaihi wasallam fa khuzu bi kitabillah ku yi riko da littafin Allah wastamsiku bihi ku kama ku yi riko riko ka a yi rukon su kai na kashi ka a yi rukon ruko a yi ruko ruko fahassa ala kitabillahi wa ragaba fi zala sallallahu alaihi wasallama ya zazafa ya ba da ƙarfin gwiwa akan ruko da alkur'ani mai girma kuma ya kwaɗe tasa a cikin shi sun maƙala sannan ya ce akwai ragaba fi wa ragaba an raggaba fi kwaɗe taswa a kan abin kuma raggaba an yin watsi da shi rishin kwaɗe game da abu an millata ibrahim haka allah maɗaukaki ne sun makala sannan ya ce wa ahlu baiti sannan kuma iyalan gidana dangina iyana da matana uzakirukumullaha fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana. Uzakirukumullah fi ahli baiti sai dai faɗi wannan su biyu wannan magana su ina tunatar da ku da Allah game da iyalan gida iyalaina haƙƙin iyalaina ku kiyaye faƙala lahu husaini sai husaini ya ce waman ahlu baitihi ya zaid husaini ya tambayi zaid su wane ne ahlu baitin shi alaysa nisa'uhu min ahli baiti yanzu matan shi ba sa daga cikin iyalan gidan shi wannan kamar yayi zama da shi'a ɗan shi'a so domin su bu su yarda ba a ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ahlul baitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to don Allah a galgajiyance ma idan an ce iyalan mutum me ake tunani mata da diyako kuma banda ma ga aya karara ta zo ta ambace su kan cewa iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina aka samu aya yanzu ayi ruku dare shi a bar toshe to shi ne nan ya ce alaisa nisa'uhu min ahli baiti yanzu ashe matan shi ba suna daga cikin iyallan gidan shi ba qala nisa'uhu min ahli baiti matan shi na daga cikin iyallan gidan shi walakin ahlu baitihi man hurima sadaqa ba'da sai dai ahli baitin shi wa'anda aka haramta musu zakka bayan shi nan dangin mazala sallallahu alaihi wasallama bai dangantaka da mazala sallallahu alaihi wasallama baya cin baya cin zakka baya cin sadaka abin da yake da haƙƙi in lokacin yaƙi ne an samu ganima iya an ba su kumus kashi ɗaya daga cikin kashi biyar kuma shi da ƴan shi'a suka yi riko da shi a dukiyarka duk abin da za su yi sai sun huda kumusin wani ƙala sai ce wa manhum suwa ne ne wa'annan ƙala hum alu ali su ne yallan gidan ali radiyallahu anhu wa alu aqil da al da yallan aqilu wa alu ja'far da yallan ja'far wa alu abbas da yallan abbas duka wannan dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul baitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne game da ɗiyan shi da matan shi. Ƙala kullu ha'ula'i hurima sadaka, dukkan wannan an haramta musu sadaka. Idan wani ya zo ya ce, ai, shi iya da dangantaka da manzala sallallahu Alaihi Wasallama kuma ya ce, sharifi ne, a ba shi sadaka ce a'a. Inda ya sadaka ce, to, yallam gidan manzala sallallahu Alaihi Wasallama ba sa cin sadaka. A nemi wani abin da ya ba sadaka. Ƙala na'am. ya ce haka nan ne rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi wa fi riwayatin ala ku saurara wa inni tarikun fikum thaqalaini ni zan bar zan bar manauyaya guda biyu a cikin ku ahaduhuma ahaduhuma nan sai ahaduhuma ahaduhuma kuma kan ce a haddahuma gane ko kitabullah littafin Allah wa huwa hablullah kuma shine igiya Allah madaukaki mai ƙarfi wanda batta katsewa wa man ittaba'ahu kana 'ala al-huda dukkan wanda ya bi alqur'ani mai girma to iya kan shiriwa wa man tarakahu kana 'ala dalalatin dukkan wanda ya bi alqur'ani mai girma iyakan bata sai dai a yaya man tarakahu wanda ya bar shi kana ala dalalatin ya kasance iyakan bata wanda ya bi alqur'ani da yaya iya shirwa abusa yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sabon shi ba a fahimta ka ba ba a fahimta ta ba abusa fahimtar mazajen farko su ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suka biyo su baya وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن سمون حديثي دغا عبد الله بن عمر وان يرضى الله تكار تبتا غريس عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه دغا ابو بكر الصديق وان يرضى الله تكار تبتا غريش موقوفا عليه يدن يا دنگنا wannan hadisi zuwa kanshi bai dangana shi bai zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace urqubu muhammadan sallallahu alaihi wasallama fi ahli baiti ku kiyaye haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da iyallan gidan shi da dangin shi qala ma'ana urqubu ay ra'uhu shine ku kiyaye shi wahtarimuhu ku girmama shi wa akrimuhu ku dai ƙara girmama shi wallahu a'lam kuma Allah shine mafi sani wa alaikum assalam na'am sakalai ne nam shi ne wannan cikamakin aiwatar waya ce kinan da sauran kuma wannan waya ta sama shi ne ahalibai ce kinan nam قال المؤلف رحمه الله باب توقير العلماء علماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع ما نعم نعم نعم امم نعم صلى الله عليه وسلم نعم علامة شتيوه akwai alamu da mazala sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya mai cewa idan ya ganta ajalin shi ya kusa to me za su ce fada Allah madaukaki da Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun alqur'ani ne kai rasashe ne matacce ne su ma matattu ne to kuma ha innaka mayyitun bal kuma abin sai da zo da taukidi ma innaka mayyitu lalle kai matacce ne mutuwa za ka wa innahum mayyituna nan babu zancen kaura abin da ya tabbata wanda bai mutu ba shine Isa alaihi salam haka Allah ya ce bal barrafa'ahu Allah ilayhi Allah ya daga shi zuwa sama wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum mamazala sallallahu alaihi wasallama tabbat ya rasu mashi yasa ya zo a cikin hadisi na cewa shine farkon wanda za a tsaga ƙasa ya hutu lokacin ba'a tashin kiyama yace ya tashi ya ga Musa alaihi salam bai san ba shi ya rage shi ko shi ya rage shi to shi alamar goce-goce ne kawai mutane suke yi قال الله تعالى الله madaukaki na cewa na'am wa raf'i majalisihim da daukaka mazamnun su ko matsayin su wa izhari martabatihim da gwada martabar su kana babu tawqirul ulama'i babu wanda yake karantar da mu girman malamai wal kibar da tsohi wanda shekaru sun ja sabanin yanzu al'amari da ya lalace dattijo baya da matsayi a da dattijo guda ɗaya tak kamar sarki ne a unguwa sai abin da ya hukunta ko uba ko uwa barantana ƙanne da yayin sai abin da ya yanka yanzu ba dattijo ba ko ƙanan uba wani lokaci in baka da komi ko wan uba in baka da komi ɗiya ba sa saurara kai ba wannan ba ɗiyan da ka haifa ma ba sa saurara ba in baka da komi kaga ana ma duke-duke to akwai aljihuka a cikin sai wanda Allah kawai ya kiyaye wa ahlul fadli da wa'anda Allah madaukake ya ba su fifiko ya ba su falala wa taqdimihim ala ghairihim da gabatar da su amsa wani su wa raf'i majalisihim da daukaka matsayin su wa izhari martabatihim kuma da gwada martabar su bayyana martabar su qala Allah ta'ala Allah madaukake na cewa قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب wannan tambaya ba tambaya ba ce ta ba da amsa bal tambaya ce ta tabbatar da abu ta ce musu hal yastawi alladhina ya'lamun yanzu wanda suka sani za su yi daidai da wanda ba su sani ba har abada baya kasancewa kamar a ce ai bai bayyayi waye da wanda ya sani da wanda bai sani ba su zama to daya innama yatazakkaru ulul albab ba wa'anda suke tintini su tuna abinda Allah madaukaki yake so su kalla su ga wannan aya ce ta Allah wanda Allah ya cancanci a bauta mishi shi kadai su tuna dokokin Allah madaukaki su bauta mishi su guji saba mishi sai kawai ulul albab ma'buda hankula jami'i ne na lub lub kuma kaifin hankali عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه أنسى من حديثي دقاء أبي مسعود عقبة بن عمرو متم مدينة هو وندي يحلرشي بدر كما متم مدينة وندي دع الله تقارى تبتا قريش قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزالا وندي سيرا الله دامون شي تقارى تبتا قريش يا أم القوم أقرأهم أقرأهم لكتاب الله wanda yake wa mutane limanci jagoranci limanci shine wanda ya hisu karatun alkur'ani mai girma nan malamai suka sha bamban aqra'uhum ana nihin iya karatu ko kuma harda asa ko wanda Allah madaukaki ya bashi harda zai tun daga bakara hannasi zai kama alkur'ani akai sai dai la'alla ka samu wasu kurakurai a ciki in gane ko kuma la'alla ba zai iya fassara ma ba daidai da sura guda wannan ake nihi ko kuma mutumin da a'a zai karanta alkur'ani kamar yadda aka ji shi daga bakin mazala sallallahu alaihi wasallam ko da kadan ne almuhim sabani ne dai daga tsakanin malumai wanda yi kowa daga cikinsu karanta alkur'ani iya karanta alkur'ani fa in kanu fil qur'ani fil qira'ati sawa in sun kasance daidai da daidai suke a karatu wane ya hardace qur'ani wannan ma ya hardace qur'ani kuma wane yanda yake bada harfa da wannan shi ma haka yake bada harfa ya da ka'idodi na tajwidi da kudi daidai suke fa'alamuhum bis sunna zai sai a shiga mataki na biyu a duba wane ne yi sanin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yake da ilimi daga cikin su bayan ilimin alqur'ani wa yake da ilimin sunna fa in kanu fi sunnati sawa'an in sun kasance daidai da daidai suke a sunna fa aqdamuhum hijratan wanda ya rage yin hijira mataki na uku Allah madaukaki ya yi umarni a yi hijira dandanan shi gaugauta ya je hijira shi kuma wancan a'a sai da yi shinkiri kan nan to wanda ya fara yin hijira shi zai shiga gaba yawa mutane sallah ka duba kaga musulunci mala addini ne wanda ba wanda ya kashi tsariya babu abin da zaka dauka na musulunci face sai kaga iya da tsari ko menene babu addini ba kawai kara zuba biki in ka ga al'umma ta zama kara zubutu ba addinin musulunci ba ta yi rubu da shi ta bar shi ka duba ka ga misali tsawon sahu na sallah duba ka ga yadda addini ya tsara ba kawai wancan iyacen wancan iyacen wancan iyacen ba a zuwa isla'a sai kun shiru kun daidaito kuma ga limami a gaban قال فإن كانوا في الهجرة سواء in sun kasance hijira lokaci guda suka yi hijira fa aqdamuhum sinnan wanda yi shekaru sinnan kidan in ga dattijo mahardaci mai ilimin sunna yayi hijira ya kuma zo daidai suke da wancan shi ma yaro ne ga bambancin shekaru ne to sai a sa dattijo wanda yi shekara ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يؤمن عفوا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه kada wani mutum yawa wani mutum limanci a cikin mulkin shi sai da izinin shi kawai haka nan wannan masallaci ga an san limami ratibi kawai haka nan sai wani zo shiga alkashin mulkin shi ne wannan ha alhali kuma iyana kuma ba shi yace yayi ba to ba a hakan ko kuma a unguwa shi ke mulkinta kuma shi ke sallah wani ya zo kawai ya shiga a sai da izinin shi ko bayanan sai makarraban shi wanda suka san al'amuran domin sun san wane ne sun san matsayin shi sai sun ba shi izini wala ya fi baitihi ala takrumatihi kuma kai ya zamna a gidan shi abin a cikin abin da shi kaɗai yake banta da shi an san shi hudan mai gida an san gadon mai gida an san kujeran mai gida kai in ka je ka zamna a wannan wuri mun gane ko bai dace ba saurara a baka wurin zama amma ba gadan da mai gida yake zama ba gaje ɗaras ka zamna ko shin shi ba a hakan Allahumma sai da in shi ya gayyace ka illa bi iznihi sai da iznin shi wa alaikum assalam wa rahmatullah Nam. Nam. Shi ne wanda ya yi karatun Al'ur'ani in ya san hukumce-hukumcen sallah shi zai ba da sallah. Nam. Ya danganci da hukumce-hukumcen ya san menene ingancin sallah abinda zai inganta ta ya lalata ta shi zai ba da sallah. Wa alaikun siyawa. bi sunna wanda ya yi su sanin sunna maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine duka ya kumshi duka hadisan maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunna kuma shine wanda ya kumshi dukkan hukumce hukumce so abin da yake zamantowa sunna ce da hadisi ne abin da ya kumsa na farali abin da ya kumsa na sunnoni abin da ya kumsa na mustahabbi da na ah a in hobe san hukuncin sallah ba ai ba a zance shi bai san hukuncin sallah ba shi sallah ba ta inganta sai ga wanda ya san hukuncin ta a karan kanta idan ya yi eh kuma ba san ba farlan sallah ba san yadda za su yi sallah ba to wannan kuma wani abu ne da inda wanda ya san wanda ya san sunna ya san hukumce-hukumcen sallah ko sura biyu ya karanta shi dace ya yi wa mutane sallah domin ita karatun daban kuma sallah daban karatun daban mun gane ko ita karatun sallah tana da hukumce-hukumce nata daban ban da karatun na'am to ya kumsa duka domin ita me ake cewa sunna ya kumshi ma'anar hadisi shi yasa malamai suna cewa mu kalimatani mutaradifatan kalma ce guda biyu wanda suke tare da juna shi kuma hadisi ko ko sunna ma nukila an annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrid aw sifatin khulqiyyah aw khalqiyyah da abinda aka dangana shi ko aka cira to shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na magana ne ko aiki mun gane ko kuma kamaci kama ta halitta ce ko kuma kama ta kawawan halulluka to an dan indai an dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai a ce bai hadisi ko sunna amma a sunna ta a yanda malaman hadisi suka karanta da su sabanin malaman fiqh in ce sunna ce ko ma bayan abin da ya zama to farin mun gane ko sai ce wannan sunna ce قال وفي روايه la ya zo a cikin wata ruwaya tashi daban fa aqdamuhum silman wanda yayi silman zaman lahiya wanda baya da koramniya mun gane ko wasu malamai suka karanta shi misali wanda ya zamanto kamar babu tashin hankali tare da shi badalan sinnan sabanin sinnan da yazo ai islaman shine musulunci miƙa wuya wa fi riwayatin ya ummun ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wa aqdamuhum qira'atan mun gane ko ina wanda yake wa mutane limanci shine wanda ya zamanto ya iya karanta alqur'ani mai girma kuma wanda ya dadewa da karatu aqdamuhum qira'atan fa in kanat qira'atuhum sawa'an in karatun su yazo daidai fa ummuhum aqdamuhum hijra wanda ya dade da yin hijira ya gabaci hijira sai zai yi fa in kanu fil hijrati sawa'a in sun kace sun kasance hijira tare suka yi fal ummuhum akbaruhum sinnan wanda ya yi shekaru wal muradu bi sultanihi nan da yace mahallu wilayatihi wurin inda yake mulki gane ko aw aw al mawdi'u alladhi yahtassu bihi ko wurin da yake keɓanta da shi wa takrumatuhu bi fathi ta'i wa kasri ra'i takrumatuhu kina awa ta fataha awa ra kasra wa hiya ma yanfaridu bihi min firashin wa saririn wa nahwihima abinda yake kebantuwa da shi na shinhuda ne ko gado ko kuma abinda ya kama da haka kujera da abinda ya kama da haka والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك